ya salati
سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتاكم طلقة أن يبدله أزواجا خيرا منكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عائلات سائحات سائحات طيبات وأبكار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الأول والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وأتباعه الأثير يا أهل الفضل الشهيد والإكرام هذا المعترف وجعل به من نظرته الكافية والصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحسن عقدة اللهم صل نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وأذر مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تولف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين الله سبحانه وتعالى ya ba da bayani game da abin da gudana tsakanin iyalan annabi sallallahu alaihi wa sallama musamman na kishin halaye na mata wanda wanda waɗannan abubuwan abubuwa ne waɗanda suke sanannu abin da ya shafi harkar kishi abin da ya shafi harkar kishi an riga an san shi ko ga maza wani ka sana'a wannan irin ta to sai an kai zuciya nesa balle mata da Allah subhanahu wata'ala yayi su masu rauni masu gajeren tunani don haka idan abu ya biyo ta kansu to sai dai abin ma Allah al'amari Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam lima tuharin ma ahallallahu laka saboda ni kake neman haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka. To annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata ɗabi'a. Ɗabi'a nan wanda kowa ya san shi cewa mutum ne mai tsananin taushi kuma duk darasin kyawawan ɗabi'u gare su haƙari. Sannan ya faɗi cewa su mata ya galibi na kariman wa ya galibi hunna la'imun. Wanda an mutumin banza shi garin jayan mata. wanda kuma an mutumin kwarai shi su suka rijaya sai saboda abin da yasa inda ka biyo haka shi duk mutumin kwarai idan aka zo aka karanta mashi abubuwa an yi kaza an yi kaza an yi kaza to kowa ya gano rashin gaskiya cikin zai ɗauke ma ya hankuri to haka mata ka so to shi ko wanda ba ruwa ne keke da keke ce duk sanda an kawo abu in bai gata ga hiri ba zai yadda ba to shi ne annabi ka bani labari cewa ya galibu na kariman wa ya galibu wannan la'inu don haka su mata suke da ɗabi'u na daban wanda kuma an riga an san shi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam gidan daukar darasi ne don haka wasu abubuwa suka biyo wa amma idan aka dibi matsayi da martaba wanda ta gudana a cikin iyalan annabi sun yi kowa sanin cewa annabi Muhammadu annabin Allah ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hayyukum hayyukum li ahlihi wa ana hayyukum li ahli babban mutum wanda ya kowa kulawa da iyali wanda ya kowa kulawa da iyali ne shi ya kowa zama babban mutum to don haka ni na yi kowa zama babban mutum saboda na yi kowa kulawa da haƙƙin iyalai na sallallahu alaihi wasallam to saboda wannan tsanin kulawa in ce ta kai waɗannan bayan Allah kowa yana son ya ta ya gwada shi shi a annabi kowa na son ya gwada shi a annabi a ƙarshe a sukan safa annabi sun fahimci ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ɗakin na Aisha sun yi yawan kawo hadiya wanda a wani abu saboda da za mu annabi rai inda annabi zai yi jin daɗi a daɗa mai to sun yi aji kyautar su hadiya su kai wannan rana sannan su ba da wani hadiya ranar aikin na Aisha to shi ne abin ya yi iyalan annabi yawa sun haka waɗannan abubuwa yaya aka yi masu haka to shi ko al'amari wanda ya shafi haƙƙi wanda Allah ya wajabta ma ga iyali in ka sauke wannan nauyin to wata falala wani karimci wani baiwa wata kulawa wadda ba ta wancan layi idan ka yi ta Allah ba zai ga lahinka ba saboda ni saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinina ku kyautata Allah na so masu kyautawa to don haka ko a iyalai ya aka samu wani suke kyautatawa ga miji to sai mijin ya yi kulawa da ita sai ya kyautata mata shi kuma haƙƙi wanda Allah ya wajabta mishi ko mata ta kyautata mai ko ba ta kyautata mai wannan wajibi ne haƙƙi Allah ya dora mishi shi ko bangaren abin da ya shafi kyautatawa to shi kuma wani abu ne na daban kowa na kai da tsiyamun laili a ce an yi sonai an yi mutunta shi an yi girmama shi to wani ita biyo a cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi mai game ta kai bayan sun annabi sallallahu alaihi wasallam game ta kai Allah subhanahu wata'ala ce wa in tazahara alaihi in kuma annabi sallallahu alaihi wasallam game ta kai fa inna Allah huwa mawlih Allah shine malikin lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam wa jibrilu da malaika jibrilu wa salihul mu'minina da malagartan masu imani wal malaikatu ba zalika tahiyan kuma malaiku za su biyo baya a cikin wannan ayin أي سيأتي الملائكة أيلا فالإين النبي سيما كما النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء لما لما أتى كثير مقبل لكثير هذا الجيش وأن الرجل العظيم ما يجرمه للجملة أتيني سبب آية كما تقولي كتي رجل الله لتجبيل لسبب إيماني لتصور ملائكو قواتي duka sun zo saboda yakan mutum biyu sai da hamsa da na Aisha. Sa'alawun Abbas Abdullahi ɗan Abbas ya yi tambaya, ya tambayi Umar ibn al-Hattabi sai ni Umaru, an huma daga waɗannan matan su biyu. Cewa Allah ya ce in ta zahara alaihi fa inna lahu mawlahu to su wane waɗannan mata ƙala sai ya ce mashi a Hafsa wa Aisha. Na na Hafsa ce da na Aisha su ne a tsawalata su suka yi takara wa kajunansu alal nabi wajen maza Allah sarsana ko wacce ce ita ita annabi ya hito ko wacce ita annabi ya hito abin ya yi tsanani to da son ya ya bayyana to sai abin ya zama faɗa tsakani to ta da ƙarfa sai tsananta har sai dai har da maza Allah sarsana ya kai ga sakin sai da hafsa sai Allah ya umarce cewa ya mai da ita don mace ce mai yawan azumi mai yawan kiyamun laili wa min nisa'i ka tajjani kuma suna cikin matan kan aljanna sai Allah ya ce a sai rabu al'amarin yana kusa ga Allah subhanahu wa ta'ala in tallaka kunna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ku azwajahu an yi badilahu azwajan hayran min kunna Allah zai hurhura min wasu mata waɗanda sun kai ku. Allahu qadirun ala zalika. Allah mai iko ya musanya min wasu mata musulmatin ma sallamawa. Yudihi Allah nisa'a muslimatin muqirratin bislami masu tabbatar da musulunci ka mislihinna kamar su mu'minatin ai masu imani muhlisatin masu tsarkakakken imani ka mislihinna kamar su qanitatin masu yawan biyayya ta'ibatin masu yawan tuba ga Allah ajidatin masu yawan bauta ga Allah sa'ihatin masu yawan azumi au ko kuma muhajiratin masu yin hijira sayyibatin zawarawa misal hausa irin hausa wa karan da budurwai misal aisha ta kamar na da aisha aza mansurun wannan shine abin taimakawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam in ta har qaliyatu amra mariyatul qiya nan ne lamarin mariyatul qiya ya tube manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai amri budurwa ba sai na aisha ta zama tana cewa ya annabin Allah laura aita laka da za ka kiwon bisashenka to sanda za ka kiwon bisashenka sai ka zo ga wata ƙasa muhusabatan mai tsace lamtur a ƙasa wanda ba a taɓa kiwo cikinta ba sai ga wata karkara talama ba a har ru'atu sau da yawa makiyaya sun sha kai bisashen suna kiwo wurin sai a yake ma tarasaɗi iblaka a cikin gonakin ga guda biyu ina ne ka ga ya kamata ka kiwon bisashenka sai ce fil arni muhasabat ya ce a cikin ƙasa mai tsatse mai yabanya wanda ba taɓa kiwo gare ta ba ɗai sai ta ce mashi zalika sifati to sifa ta annan ni ne wanda ban taɓa auren wani ɗa namiji ba wanda ba ma in daka minan nisa shine sifar sauran matan ka suke wurinka to ma ita ba mai soyon mata annabi zuwa ga annabi amma annabi yana rabon yana rabon wani adil kuma ya adalci in ya raba abu tsakanin iyalai ne yana daidaita tsakanin samatan ta zuyatan samatan daidaita wa cikakka har yana cewa Allah ya ubangiji ha za ka tabi wannan shi arabu wanda dai na hannuna a cikin abin nan mallaka fi ma tamliku wala amliku Allah kada ka zarge ni a cikin abin da kai ka mallaki abin ni ban mallake shi shine zuciya a shine zuciya to ita zuciya abin da an ka wajabta ma ɗa namiji in yana da iyalai yayi adalci amma bambanta so a cikin zuciya jin kayan son wance daga cikin iyalanka to lamari ne daga Allah subhanahu wataala wanda ya yi karin ɗan adam ko ni kaka son ka kamanta adalci ba za ka iya daidaita su ba amma shi adalci da ka kula da haƙƙin wagga ka kula da haƙƙin waccan ana irin wannan amma cikin zuciya a ce da kaka jin wance haka kan jin wance to abu ne wanda ba zai yi ba Allah ɗaya ya mallaki wannan ɗan adam bai mallaki haka ba amma kamar ita zuciya to takan karkata sau da yawa zuwa ga nana Aisha a wakana sahabatu sahabbai ma sun arafu sun gano manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hibba Aisha ta yana son dan Aisha hubban sa'idan so mai yawa har an ya zama in yana in yana rana aikin ta takunu hadiyatu allati tati fi zalika al-yawm aw qaw in yana ɗakin ta hadiyar da akan aiko ta yi aukuwa kuma ta yi daɗi ga rayuwa ta yi in kulle hadiyatin daga dukkan hadiyar da za a bayar baran aikinta ba sai mutanen madina suka zama suna aje hadiyarsu zuwa ranar aikin na aisha in yana ɗakin na aisha sai hadiya da dama suna isko annabi wa kullum ma ya ci duk abin da zai zo fa huwa laha tunatan sai sauran iyala annabi suka yi musata suka taru suka aika umma salama ko kuma zainab binti jashin wannan da ya zo ɗakin ta sha zuma suka aiko ta zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ki ba annabi labari mata nai fishin mahul Allah suna cijiya adalci nai binta abubakar a cikin nan aisha ya abubakar to sai ta zo fa kallamatin rasula sai magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ma ajaba annabi dai bai bai amsa mata ba ta ƙara yin magana bai amsa mata ba annabi bai amsa mata ba ba fa sabbat Aisha sai ta yi mummunan magana ga Nana Aisha gaban idonta sai ta yi kawai ita Aisha sai ta ƙara zaginta ta ƙara mata muna magana sau uku sai nan Aisha ta ce sai ina kallon hukka annabi sallallahu alaihi wasallam ne a arewa sai in gano an uci ba annabi yana sai in kare kaina a kuta koko in yi kawai yayi bukata sai na gano cewa ya yi son in ba da amsa in kare kaina da kaina sai na mai mata da amsa ni mai mata da bakan magana farzat min albayti magana ta nin mata da ta ji da ce magana sai ta ruga da gudu ta bar ɗakin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma na dare ta sai annabi ya ce ma ita ya ce ma ita Zainab binti Jashin da ta'lamuna annaha binti Abi Bakr da sannu za ku gane ita ce ya Abu Bakr sannan arsalat kuma arsalat nisa wa Fatima ta kuma sauran ba su gaji wasu ƙara aiko na Fatima zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta shiga ƙalar ta ce yashin na kallah Allah suna iyalanka suna roƙonka musu adalci don Allah a cikin lamarin na na Aisha, sai annabi ya ce mata, ke tsoka ce ta jikina, ke kina son ma'uyi ko abin da nake so? Sai ta ce, lalle ina so, an Allah wa haifu illa ma tuku, ni ba ni son ko ni ta abin da hake so. Ƙara sai annabi ya ce mata, Kuyi dina Aisha to in ba ki son komi sai abin da nika so, to ki so na na Aisha. To kuma wannan kar a ta yi nesa. Shi sau da yawa shikar da magabata suka yi in ce na baya ka amfanuwa da ita abinda mahaifinta ne yayi na ba da kai ne ga addinin Allah shine Allah ya saka mishi ga diyatai ba wai aikin da ta yi bane ya kai da sha'a aikin da mahaifinta ne yayi sakamakon yake bayyana ga diyatai wa yawman wata rana alhahana alai sun ƙara naciya akan annabi an yaƙula hunna ayyata hunna haɓa ilai sai sun kai guruf sun ka ce suna neman annabi ya faɗa musu shin cikin su wace ya hisa cikin su kaga kuma nan wata tuwa ce babba an sa annabi ce ha ba amrun azim wannan kam lamari ne babba to ina ina fata ku bani lokaci wanda zan shawara in gano wanda ne hisa cikin ku sannan in faɗa mata sai ya kira makeri a watima ya ce ya mai babba murshadi haka masu kama da juna min alfillati na azurfa tis'ata hawati mai yace ka sai kai man zobba guda tara adadin iyalai ne idza da hala ala wahidatin to da aka kawo mai zobba guda tara in ya shiga ɗakin mace guda ranar aikin ta sai ya bata zobe guda sai ya ce mata ki ɓoye wanga zobe ke kaɗai ne ba wanga zobe kada wani ya san na baki zobe in fa'alci haza in kika yi haka kika tona a fili wato in kika kare wannan kyauta ba ki haɗa ma kowa ba to za ki ƙara samun wata kyauta mai girma wuri na ta ce to lalle zan kare wannan mutunci zan kare wannan mutunci ya Allah ba wanda zai gane ka bani zobe har ya kewaya kowane ɗaki ya ba su zobe guda guda ran nan sai suka dawo suka ce to an ta'allaka mun tambaye ka an ta kullu na ayyuna ahaku ilaika mun tambaye ka faɗa mana wace mata ka hito cikin mu dun mutar dinga sai annabi ya ce masu wanda ni ba zo da to idan ni hito faraja ana faraja ana sai sun koma kulluhunna masulatan kowa ta ta koma ɗaki tana muna tana cewa ni da anka ba zo da ni da anka ba zo ne. Wa kullum ma da haɗa lawa hirashin duk sanda ya shiga ɗakin wata daga cikin sai ce mashi. Sanda siri fitinatun to ka haja mu kanka sabari. Ni dai na ka ba zo da cikin matan ka don haka ja mu kanka sabari duk ajin sun ka haɗa ma kai ka so. Wato kaga sun jawo ta kuma sun mai da shi cikin ta. sun sun ce a faɗa musu wanda aka yi an masu dubara an fitar da hankalinsu amma kuma su yanzu sun yi mai tuwa da ta cewa lalle yanzu ka jawo jidali tun da ni ɗaya kan ba ko ne ka gwada ni ɗaya kan hizo cikin su don haka duk jidalin da biyu kai ka sani kanka.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ya ayyuha allazina amanu ya ku masu imani ku anfusakum Allah na umarnin ku da ku kare kai wa ahlikum ku kiyaye iyalan ku wace irin kariya ce bil hamli a dauke su ala da'ati lahi bi ta'ima Allah biyayya ku anfusakum nara ku kare kanku daga shiga wuta wa qudu hannasu wutar da makamashinta annasu kan adam al-kufaru kahirai wal hijabu da duwatsu ku anfusakum najwa aina tuwa minan nari ku kare kanku daga wuta ila aka ce ya rasulullahi ya annabin Allah wa kaifa zaka ya za a kare kai daga wuta kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bi an taqulu ya ahlahu ku ce kuna maraba da salatakum sallar da Allah ya tsora muku ku yi maraba da ita siyamakum ku yi maraba da azumin da Allah ya wajabta muku zakatakum ku yi maraba da zakkar da Allah ya wajabta muku a miskinakum miskinan da Allah tsora muku ya ce ku taimaka muku ku yi maraba da yin haka yatimakum marayun da Allah tsora muku ku yi maraba da taimaka musu alaiha mala'ikatu ita wannan wuta tana da mala'iku ai hazanatuha masu taskace ta inda tuhum tis'at ashara a ƙididdigan waɗannan mala'iku su ne goma sha tara kama ta dati fi suratul muddathir kama yadda bayani da zo a cikin suratul muddathir gilazun shidadun mala'iku ne masu kawai hushi shidadun masu tsanani tilfaɗa shi a cikin damƙa la ya akuna Allah ma amarahum kun ba su saba umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wa yam'aluna ma yumaruna kuma suna zartar da duk abin da aka umarce su laysa fihim muhalafatun su ba su saba umarnin Allah la'annahu laysa fihim nafsun don ba su da wata rayuwa wala akalun ba su da ci wala shurbun ba su da sha wala shawatun ba su da shawa sai jiran umarnin Allah يا أيها الذين آمنوا يا مذكر يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين كفروا يا كوما كافرين يا كو كافرين دنيا لا تعتذروا اليوم يوم كم جاء أنظرنا القيامة ba ranar yankan hanzari yau an riga an gama yankan hanzari yuqalu lahu yawm al-qiyamati za a ce makafi na al-qiyama la yanfa'uka al-uzru yau ba uzuri inna ma fi zauna kaɗai yau za a gama kan sakamakon makuntun ta amaluna abin da kuka zan kuna aikatawa
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار ولا يخزي الله الذين والذين آمنوا وأ- والذين آمنوا وأمرهم بأصحاب أيديهم وجاههم يقولون ربنا أكرم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير
ya ayyuha allazina amanu ya ku masu imani gaba daya tubu ila allahi jami'an ku koma ga Allah baki daya kuma ku tuba tawbatan nasuhan tuba kai makai nasiha sadiqatan ta gaskiya bi Allah yu'ada ila dhanbi kada a koma ga zunubi wala yuradu al-awda ilayhi kuma kada an komawa ga zunubi da an ka tuba a sayar ku kuma amalin ku sai ga ubangiji an yi kafir ankum ya karkare muku sai atikum lahukum ku ilakum kuma ya shiga da ku jannatin gidan aljanna tajrimi ta tilhar wata ƙorami suke gudana ƙarƙashinta yaushe za a yi wannan Allah ce yauma ranar da la yuzillahu nabiyya ran da Allah ba zai kukunta annabi ba ba zai kunyata shi ba bi da halin nabiyin nara Allah ba zai shigar da annabi wuta ba wallazina amanu ma'ahu ranar da Allah ba zai kunyata babban annabi tare da annabi yaumar kiyama da ranar kiyama huwa yawmun yukarrimu Allahu al-mustafa rana ce wadda Allah zai girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin girmamawa cewa a ce an taru an sauko da rana ta yi kusa da kowa sannan Allah subhanahu wata'ala an shekara arba'in bai ce ba kowa ƙala ba kowa ya yi tsuwa ya ishi kowa har a kai mutanen hukun alƙiyama su yi fata cewa a yi hisabi wanda za a kai wa wuta a kai shi a huta wanda za a kai wa aljanna a kai shi a yi kibba a ce ma kowa ƙala ba a ƙarshe sai an yi shawara a ce to mu dai mun san annabawa su ne makusanta Allah a ta ga annabi Adam shi ne baban ɗan Adam shi ke a koma ga annabi Adam ka roƙan muna Allah ya ba da dama a yi hisabi a sallami ɗan Adam daga wanga bala'i annabi Adam ya ce ba dama ta bace Allah ya umarce ni ya bani hilin aljanna gaba ɗai duk itacen aljanna an mallaka mai itace guda kaɗai an ka ce kada in ji kuma yin kallon idaniya ta ga wannan itacen ban garje ko ina ba sai in ci wannan itacen to ina gudun in ta san ma ubangiji ya minta tsau don haka ba zan yi mai magana kan wannan cewa ina neman ceton wani ba abin da ya kamata ku ta san ma annabi nuhu alaihi salatu wasalam shine wanda ya rike kiran an al'umma zuwa ga abauta Allah a zo ga annabi nuhu ya ce a'a ni ne Allah ya yi halitta na ce ma Allah kada ya bar kowa a bayan ƙasa tun ya kashe tun da sun saba ma Allah ai Allah subhanahu wa ta'ala shi yayi na kwarai yayi na banza to ina ruwa na da cewa sai na ci ya halakar da wasu don haka kar in zo in ta sama Allah Allah min ta san haka ko ta higa annabi Ibrahim shine Halilur Rahman a zo da annabi Ibrahim ya ce a'a ni ma Allah subhanahu wata'ala ya haramta ƙarya ni go na zo na sare gumuka na ce bal fa'alahu kabiruhum babban gumuka shine ya sare ƴan ƙanana ni kuma ina nufi in kama hujja gare su amma tunda dai kalmar ba ƙaramin gunki ba babban gunki yayi ba na ce shi yayi to abin da ba a yi bane ni danganta mu wanda bai banga matsayi na annabta don haka Allah min ta sauta wannan ku gurgusa gaba a ta ga annabi Musa shine karimun lahi annabi Musa shi ma ya ce ai na kashe bakin dai kar a zo a sami ai min ta so na kashe wannan ku ta ga annabi Isa dan Maryam a zo ga annabi Isa annabi Isa ce a a ni yau ban sa abin da ce ma Allah wasu daga cikin mutane sun ce min Allah wasu sun ce min dan Allah wasu sun ce uwata a mata Allah kar Allah ya min tambaya a cikin wannan wanda ma Allah na cewa yau mai Allah ranar kiyama zai ce ma annabi Isa ya Isa na Maryama a anta qulta lin nasi tahduni wa ummi ilahin min dunillah kai ne kace a rike ka da kai da mahiyarka obin bauta ba ni Allah ba to wannan tambaya ban sai zan ce ma Allah ba don haka ku gurgusa gaba akwai wanda a dan gata ne annabi Muhammad idan ku koma gare shi ba ya aje ya ce ya aje ceto ne da addu'a kai wanda kowane ba annabi shi ne ke cewa li kulli nabiyyin da a watan mustajabatun wa ahmadu ya fito bi shafa'ati hil faslu ranar kiyama kowane ba annabi a nan duniya yana da addu'a an ba shi dama yayi amfani da dama sai to amma manzo Allah sallallahu ya ce shi ya bata sai ranar kiyama ta zama ceto su ko sauran annabawa kowa ya amfani da dama ta tunnan duniya ya lashi lashi shari a wannan bangare na wannan addu'a da ake bace shi ta to da an ta san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake to mun zo ko ina ta kakare yanzu kan mun zo ba wata koma koma sai wurin ka me a bukata a muna roƙo kan mu da Allah hushin da yayi da al'umma na waɗanda suka saba mai ha'adin ya kai ga waɗanda ba su yi laifi ba a roƙon mu da Allah a yi ceto a yi hisabi a sallame na sallama a kai na wuta wuta a kai yan aljanna aljanna manzo Allah sun sama ce ana laha ana laha ana laha lalle wannan matsayi nawa ne nawa ne nawa ne manzo Allah ya zo ya tashi ya tai karkashin al'arshi ya sajida ga Allah ya tsawaita sajida sai Allah ya aiko mishi ya ce mashi ya Muhammad irfa'ara afaka washfatu shaffa ka abokanka yau ba ranar sajida ba ce an gama sajida tun duniya roƙi abin da ka bukata a baka manzo Allah sun sama ce yana roƙon Allah ya sa a yi ceto a rabe hisabi tsakanin al'umma to daga nan ne sai a yi sahu a ware a ware sahu na farko annabawa da manzanni sannan sannan siddiƙai sannan shahidai sannan amatul musulmina sannan kuma sai a koma waɗanda halatu amalan salihan wa ahar sayyan sannan akai kuma na ƙarshe su ne sahun kafirai to waɗannan haka za a yi sahu sahu sai a ƙare da kowa a sallamai su ne matakin farko annabawa da manzanni da shahidai za a kai su ino al'arshi duk hisabin za a yi ma waɗanda na baya to a gaban idon za a yi su suna cikin inuwa ac na bugun su suna labari ana annashawa da hutawa tare da annabawan Allah su kuma nan kowa daidai abin da kai daidai hisabinka daidai aikinka na kwarai daidai jin daɗinka daidai matsalarka daidai gamo da matsala to shi ne sai a gama hisabi a salin mutane to wannan ranar shi ne Allah subhanahu wata'ala zai girmama annabi sallallahu alaihi wasallam a dukkan wata halitta wadda yi Allah ce Allah ba zai kunyata annabi ba a ranar kiyama da shi da sahabbai ne wallazina amanu ma'ahu waɗanda suka yi imani tare da shi nuruhum yatsa baina aidihim hasken su yana gaba gare su da ba a waje imanihim da dama gare su yakunu nuru ailan ko ina haske zai game su yaquluna suna cewa rabbana ya ubangiji atimim lana nurana Allah ka kammala mun hasken mu lamma limara au saboda abin da suka ga annal munafiqina sunna kai rufi nuruhum an ci hasken su ya tallarraba musulmi na ilallahi sai musulmi su ci gaba da kaskantar da kai ga Allah suna neman itimamu nurihim ya cika musu haske ma'ana a kai ha a ƙetar su daɗi ba tare da an masu wani an kan minahikai ba saboda su minahikai za a yi musu ta leƙo ta koma sai a gwada musu cewa ga haske nan wanda yake daga nan har zuwa ƙetar su daɗi to sai an kama hanya an tasar musu daɗi suna so aljanna za a kaiwa da an kai bakin su daɗi to shikenan fanuriba bainahum biswarin lahu babun ba'inuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al'azab to sai akai su wani kohar rago wanda nan baya ba mashiga kuma gaba ɗaya an yi gaba siradi ne kuma siradin gaba makama kuma ba san inda za a game da siradin ba siradin ba gani ne za su yi ba balle ma a ce a tattaka a jaraba takawa illa so da ba ma abin da zai biyo biyo suna kaiwa su koyar siradin ba za su gani ba sai da su haɗa cikin wuta saboda Allah ya riga albishiri ga munafikai yana cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar su munafikai za a tattara su akai su ne loma huwani akai karkashin wuta sannan kahirai su biyo baya to abin da zai biyo ga munafikai kenan shine sai masu imani su rika roƙon Allah rabbana atimim lana nurana Allah ka cika mana hasken mu ila an yasiru ila jannati har samu shiga aljanna wa ghafir lana Allah ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadirun Allah kai mai iko ne bisa dukkan komi.
يا أيها الذي أجاهد الكفار والمنافقين واغلق عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير Ya ayyuhan nabi ya kai wannan ba annabi mai girma jahidul kuffara ka yaƙi kafirai da sai da takobi wala munafiqin a yaƙi munafikai bin lisan da harshe wa hujjaj da hujjoji wa galuzu alaihim a kaurara fushi gare su da kaura magana bil intiharin tsawata wal maqati da zargi wa mawayhum jahannam makoman kafirai da munafikai ce wuta jahannama wa bisal masiru a tilda wannan makoma Allah ya umarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaki yakin kafirai da yakin da yakin munafikai alaihi ya umarci a kaura hushi gare su wannan husatawa akan su talimul harbi faqat a sanar da su za a yaƙe su faqat ba yaƙar ta za a yi ba a cikin fagen a cikin fagen yaƙi a cikin fagen yaƙi a cikin a cikin hukun a cikin hukun yaƙi la yahsul illa hadha ba abin da ya kamata sai kawar da hushi da tsawata. Wannan aya ba za ta kome kowar cewa maza Allah ta sama yi amilun nasa yana mu'amala da mutane mu'amala mai daɗi mai sauƙin kai ba. Saboda shi annabin rahama ne, kuma mai jinƙai ne ga mutane kullum baki ɗaya na ƙwarai da na banza. Wannan ana hukon yaƙi ne da hukon wa'azi, wanda in ana wa'azi to banda hure banda kunne. Kamar a ce gwamnati ta yi doka, to idan aka sako doka kamar a ce banda hita gwamnati ta ce duk wanda aka gani bisa hanya da bakin ƙarya goma sha biyu kada a raga mai a kama a ɗaure. To ai ko da aka ce banda su, ai akwai waɗanda an ce banda su ɗin amma su ba da su ba. Tunda in an ce kowa da kowa to suwa za su kamo masu yi a wani lokacin don haka idan an yi doka to an san wanda ake da shi to wannan lokacin da aka saukar da wannan magana an zo haƙon wa'azi da tsawatarwa duk da haka tun shi annabi rahama ne kuma an umarci ya faɗi to dole ne a faɗi wanda ba abin da ya kamata a cika la yahsul fihi linin wani tausawa ba ta kamata wurin wa'azi kuma ba a kawo shi kai a wurin ba abin da ya kamata sai kawai da fushi gaban makiya tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi da kawar da fushi Allah ce wa galun alaihim a kawar da musu amma annabi Musa da Harunu Allah ya umarce su cewa billini wa qula lahu qawlan layyinan ku faɗa mu kahayi fir'auna kalma mai taushi don ya tuna mu'amalar da Allah ya mashi da tarara aw ya sha ko ya ji tsoro aljawabu amsa ai annan Musa ya zama mai hushi ne tab'an ga ɗabi'a sai aka umarce shi ya rika tausawa fa'idan don haka sai Allah ya umarce shi ya rika tausa hayi sai ya dora mu kai da dole sai ya yi taushin tun da ba ɗabi'a sai bace taushin zai ya koma ya zama madaidaci to shi kuma sallar salama ya zama ya zama mai sauƙi mai taushi sai Allah ya ce ya kaura da fushi don mi zai ya dawo a gaba tsaka in ya dora mu kai ne sai ya kaura fushi tun da dama mai taushi ne sai ya zama da shi wa hayar umuri a faduwa yayin al'amura tsakatsaki
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عملين من عبادنا صالحين من عبادنا صالحين فقالتا لم يجدا أهوى من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الشاقين ضرب الله Allah subhanahu wata'ala ya buga misali lillazina kafaru ga masu kafirci Allah ya buga misalai guda biyu bangaren masu kafirci da bangaren masu imani bangaren masu kafirci Allah ya ce daraba Allahu masal lillazina kafaru Allah ya buga misali ga kafirai hada masalan fil qur'an likafirina wani misali ne ga kafirai wani misali ne imra'at nuh matar annabi nuhu alaihi salam ismuha wahida sunanta wahida bilha'id harfa a wamra'atu ludin akwai kuma wata mata ta biyu ce matar annabi ludu ismuha wa'ilatu bil ayn sunanta wa'ila kana ta ta abdaini waɗannan mata guda biyu suna karkashin auren bayan mu ni ibadina bayan mu salihaini salihan bayi shine annabi nuhu da annabi ludu a kiltahuma dukkan waɗanda su biyu zaudatan li nabiyyin min anbiya'illahi mata ne ga annabawan Allah min ubadillahi daga bayan Allah a salihi da managarta amma mi ya biyo baya fa hana tahuma sai suka ha'inci mazansu fiddini ga addini in ka fara ta don sun kafice da Allah mata annabi nuhu ta zama tana cewa mutanen annabi nuhu ai ku kyale wanga tsoho mahaukaci ne ila ma ya kulu kada ku waiwa kada ku samari ajin annabi nuhu kawai ita ko mata annabi ludu sunanta wa'ila tana manuniya ga mutanen annabi luda alaihi salamu ala alyabi ga baki na iza nazalu in sun sauka in sun sauka cikin dare tana musu manuniya da kunna wuta da zaran sun ga wuta ta tashi gida annabi ludu sai ce to annabi ludu ko yayi baki kuma inda ran ne sai ta da hayaki amma hiyanatu ha'incin da suka yi na alfasha wannan cewa alfasha to ba ita suka yi ba nabiyan kaddu Allah bai taba jarauta wani mata ba an dare ba ga matar da ke aikata alfasha abadan har abada karhun don suka ce su shari'a ta shari'a a cikin dokokin annabawa kullum baki daya in dai ha'incin da suka yi a cikin ha'ijin suke ga wannan aya da Allah shafa hana ta huma shi ne kalmar mata annabi Nuhu ga annabi Nuhu da suke cewa annabi Nuhu mawakaci ne. Ita kuma wa'ila mata annabi Nuhu tu allimul kufara bi maji'il duyubi tana manuniya ga ‘yan uwanta kafirai na zuwan baki ga annabi Nuhu wanda su al'ada su harkar banza da mutane. falam yi bune an ma min Allah shay'an to annabi nuhu bai bai maganta mata ta koyi ba a wurin Allah annabi nuhu bai maganta mata ta koyi ba a wurin Allah wakila za a mace masu ranar kiyama urhulan nara ku tafi ku shiga wuta ma'a dahilin tare da kafirai masu shiga wuta ba fa'ida da a cikin buga wanda misali don mace ta gano cewa namijin kwarai zaɓaɓɓe zaunatan su halifu amurallahi bai iya amfanin masu da ka saba ma dokokin Allah mai saba ma addinin Allah a cikin komi a ranar kiyama da aikin miji yana amfanin mata kajira mai sabo wa nuhun zaune ta hima da annabi nuhu da annabi nuhu da sun amfani matan aikin aikin asha na mata shi kuma bai cuta ma miji na kwarai in ba in ba sakaci yayi ba ko kuma ya bude kamar ayi Don waɗannan mata guda biyu sun kafe ce ma Allah, zalika shayin fi muƙami nuhin wala fi muƙami nuhin, amma duk da zaman su kafirai, zaman hakan bai cuta ma mazan su ba, annabi ludu da annabi nuhu. Allah na ce wala ta zuwa da su wuce ora, rai mai ɗaukar mai jawo layi ba ta goga ma wadda ba ta yi layi ba, ko an goga wuka inda babu jiri, inda babu tambo ba a ganin jiri. To wannan shi ne makwararan misali, alhamdulillah, bayi guda biyu, sun wanzu bayi guda biyu salihai na kwarai, na kwarai a cikin daraja maɗaukaciya, mata guda biyu, su kuma an ce masu ƙurulan nari ku ku shiga wuta tare da masu shiga. Kafiran mutanen annabi Nuhu, da kafiran mutanen annabi Nuhu.
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربهم عندك بيتا في الجنة ونفسه من فرعون وأهله ونفسه من القوم الظالمين وضرب الله الله سبحانه وتعالى يا مكون المثال للذين آمنوا سكما قبنجا مع إيمانه imra'atu fir'auna matar kahirin fir'auna kazalika akasu haka aka akasta can mazan kwarai mata na banza nan kun matan kwarai maza na banza shi Allah ya ce kaza almar'atu salatu mata ta kwarai idza kana zauja in mijinta ya zama kafiran kafiri la yadurruha bai cuta mata ba zai taba matsayinta ba matar fir'auna asiya ta yi imani da annabi musa sunanta asiya sai fir'auna ya azabtar da ita ya yi turaku ga kawahunta da kawahunta raha ya jefa mata injin dan injinin nika ga kirjinta ma'ana injinin magurji mai girma injinin da aka nika ta gurza na abinci duniyar ta to shi aka ɗauko babba aka cewa mata ga kirji ba an ɗaura hannuwan ta da kawunta ga turaku kuma ta shan shi rana har ta rasu ta zullu hal mala'ikatu mala'iku suna zuwa suna mata inuwa in ya ɗaure cikin rana da tsakiyar da aka yi mata azaba ita asiya fir'auna bai cuta mata ba tare da mummunan hali dai in ɗalibin suna cewa halatta azizi sanda ake ake azabtar da ita rabbi ya ubangiji izinin li in daka baita Allah ka gina min ɗaki in daka wurinka sai na jannati a cikin aljanna faka shafa laha sai Allah ya yayi mata gidan aljanna fara aro ta gidan na aljanna wa hiya hayyatan daranta fasa hal alaiha azibu sai Allah ya mata saukin jana ɗaya azaba ma a hasar da alami sai zan ba ta jana ɗaya azabar wa najini min fir'auna yana cewa Allah ka tsere da ni daga sharrin fir'auna wa amalihi da aiki nai ونجني من القوم الظالمين الله كثيرا عندك أيك الظالمين إذن أنا آسيا تاي إيماني دا عندك موسى كما تسوشي كما زلشي تلا تغيرشي تاي ريكو دا الدين عندك موسى تاي فرعون يا أبو سد إتمقنا إن شاء عذابه من الله تبارك وتعالى أن يبني لها بيتا عندهم sai ta nemi Allah ya gina mata ɗaki a wuri ne a aljanna to lokacin da fir'auna ka azabta da ita sai mala'iku suka ƙara ya rabbi ya rabbi ya ubangiji to azaba fika ana ga koyan gakka nan bai waka ana azabta da ita don addinin ka min ka illa bai ta kuma ba ce ai mata koyi sai dai ɗaki ɗaya ce a gina mata sai Allah ya ce masu ku lura da maganar ta cewa ai ba cewa sai a gina mata ɗaki a cikin aljanna ba kawai baitan in daga cewa sai ɗaki wurin Allah baitun fil jannati ɗaki a cikin aljanna ai mai daɗi ne amma in aka ce ga ɗaki a cikin aljanna kuma a fada Allah fi maka'ad sirki inda malikin mukuta dina arrahmanu to ya yi komi girma konan duniya fir'auna ya ba da misali lokacin da masu sihiri suka zo don fir'auna suka ce mashi a yin lana da ayyana in kuna na hannun galibina shin mai gida in mun rinjaye musa da sihiri mi an namu sakamako nawa za ka biyan mu sai ce musu innakum idan laminar muƙarrabina ai ku ba albashi za a yi muku ba za a kawo ku fada ku zan yan fada kawai to kaga kenan ashe zama kusa da fada zama kusa da masaraki wata martaba ce babba ta yi gaba a ce a ba mutum albashi to shine ita na asiya ta ce ibn li in zaka baitan a gina mani ɗaki in zaka wurinka a iza na zarafi wakati a al'amdu shi bawa iza na zarafi wakati in yayi kallon cikin wakati ne yana wurin Allah wanda ba komi cike daga shi sai Allah hatta handainan duniya to sai ya zama in ya ga baya da ko baya ta da koyi ba ta da kowa sai Allah to zai ji daɗin wannan kadaita jibaitin fil jannat to yaya za a ce ma ɗakin iya zama a cikin aljanna kuma ta mai ɗakin kuma yana wurin aljanna yana cikin aljanna kuma gidan wurin Allah wannan abun nema ne babba da gaske tabbida Thank you. akwai lokaci
يوم يمكنت العمران التي أحضرت قبلها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت كلمات ربها وكتابه وكانت إلى القانتين
Allah zuwa wata ala ce wankuru Maryama kuma ita mata ta biyu ita ma a tuna ita ce Maryam Uzkur Maryam udiba alam ra'ati fir'auna an adabta ta ma'ana an liƙa ta ga matar fir'auna laysa fil qur'an ism imra'atin babu sunan wata mata wadda an kai kakkara a cikin alqur'ani sai dai na Maryam talatin marratan an ambace cikin alqur'ani sau talatin a matun don a gano ita koyan gace ba mata ba ce kamar yadda sashen nasara ke ambata cewa mata Allah ce. Ai kun sani nan duniya babban mutum bai bayyana sunan mata dai a cikin jama'a. Lokacin da aka maimai sunan Maryamu Maryamu Hassan ta shi cewa Qur'ani sai muka gano cewa koyan gace ba mata ba. Allah ce tuna Maryam ibnat Imrana Maryam Imrana allati azna farja wata kiyaye gaba gare ta ma masaha rajulun qad wanda wanda miji bai taɓa kusantar ta ba da ta kiyaye gaba gare ta fa na fahana fi min ruhina Allah ta sai muka busa mata daga ruhin mu Jibrilu har su na fafi jaydi dirha da ya busa ga wayar rigarta bi halqin lahi ta'ala fi lahul wasila da Allah subhanahu wata'ala ya halicci aiki mai saduwa ila farja zuwa gaba gare ta sai sai ciki da annabi Isa ita Maryam Imrana ta ta samu juna biyu daga busan malaikal biyu sai ta hanyar annabi Isa dan Maryam Allah tabaraka wata'ala ya yi bayani a cikin ƙur'anin annaba busa ta ɗini cikin laka a cikin laka annabi adam bashara sai annabi adam ya zama ɗan adam bayan da can sandarai ne ƙasa kwakwabba an kwaba an gina abin da aka bukata an bata nan busassa to da aka yi mai wannan busa sai zama halifa Allah a bayan ƙasa kuma mala'ikar jibilu ya yi busa a cikin wuyan rigan maryam ita kuma ta yi ciki da annabi isa ruhun lahi ruhu daga Allah ita ma sai ta yi naƙuda ta haihi annabi isa kauma ha ta milu ta zo min mutanen ta tana ɗauke da annabi isa ɗan maryam ya yi magana a cikin raggan goyo kalmar farko da fara yi don a kore shi ba inni abdullahi a ta niyar kitaba wata alin yabiyan wata alin mubaraka ne na makuntu har ya zuwa ƙarshen aya shi kuma annabi isa ya yi busa ta ƙini cikin laka sai laka ta zama tsuntsu izin lahi izinin allah ya gangaro a cikin hadisi manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa arruha farko abin allah ya fara halitta arruhu shine rai an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin ruhi ne wanga sai annabi ya ce wani matsayi ne na wani mala'iki manzilatul mala'ikati milku yanda kuka san matsayin mala'iki yanda ya dan adam to haka na shi wannan ruhu ya dukkan mala'iku wata halitta ce mai girma shi ke kula da sauran mala'iku gaba daya bani ɗin kamar yadda ɗan mala'iku ka gadi ɗan adam. So wannan ruhu ɗin ba kusan komi na ne ba, shi ne ruhin Allah Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama. Shi ne ruhin da aka busa ga annabi Adamu ya zama ɗan adam. Ya zama ɗan adam. Fi Maryam kuma shi ne ruhin da aka busa ga na Maryam har ta haihu annabi Isa ba tare da miji ba. kuma shi ne ruhin da aka busa tun zubata a cikin mani waladan insanin ya zama ɗan adam ka abin da yake rihi a nan Allah ya halici annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lilamsi don kai ne amma dukkan abubuwan duniya da aka halitta a halice su li Muhammad don ɗaya annabi Muhammad قال رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa ana min nurillahi Allah ya samar da ni daga haske ne su ko sauran masu imani an talita su min nuri daga haske na farko abin da Allah ma samowa wannan shine wannan haske na Annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan ruhi shine mala'ika karuzi a cikin sashen hadisai kuma shi ake kira a tsoratul baila lulu ifari a cikin sashen hadisai shi ne da Allah aka tambayi annabi ne ne farko abin da Allah Allah wani halitta Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce al-aqal hankali to shi ne dai wannan ruhu wa huwa haqiqatu muhammadiyya idan aka koma ga haqiqa muhammad idan aka koma wani bangaren malaman da sau huwa haqiqatu muhammadiyya shine hakkan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ibaratin ma'anoni ne mutalifatin masu tsabawa amma dai ma'anar dai guda ce ma'anar isa ba ba ne na hakika shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam don wannan kusancin don haka allah bai aji ba annabi tsakanin annabi isa da annabi muhammadu ba da ummi kuma allah ya aura ma annabi muhammadu mahaifiyar annabi isa fil jannati a cikin aljanna mu ga al'adar mu aure shi ka rigar ɗa amma wannan ɗa ƙamla an yi ta zawaje abu hudu umi tun ba ban mai aure uwar ba wasan da kaji kalimata ta galgata da kalmomin Allah ai rabbiya ubangiji na kalimata rabbiya kalmomin ubangiji wa kitabi da littafin da Allah ya saukar inna maryam ita maryam kana siddiqatan ta zan mai kaiwa matsayi na siddiqiyya وآمنت الله تاغرغت الله بجميع أنبيائه تاغرغت سكر النبوة ورسله دم ظنن الله وكتبه للتفان الله المنزل تولى كفوكا وكان من القانتين تنا cikin mutane masu jayya ga Allah tabaraka wataala tana cikin masu jayya ga Allah tabaraka wataala amma ita mace a cikin sifar namiji Imratun fi kowace rijalin mace ce amma cikin ƙarfi irin na mazaje. Don haka Allah bai ce wa kayanin minal ƙani ta ce, ta ce wa kayanin minal ƙani tina, tana cikin mazaje masu biyayya ga Allah. dan jam'i nan na qanitina na jam'i ne na muzakkarai maza surat imratin surat ta sura ce ta mace rajul amma ga kika namiji ce yana da shi daga cikin mazaje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin bayani kasirun mayawaita daga cikin mazaje sun kai matsayin kamala minan nisa illa qalilun amma cikin mata ba wanda ya samu kamala illa qalilun sai yan kadan to maryam ibnu imrana tana daga ciki masu kamala asiya tana ciki matar fir'auna hadin nisa'i ablal a cikin waɗannan mata ana saɓani malama suna kai kawo wacce mace ce ta yi girma a duk duniya inda zai na maryam Allah ya yi bayani a cikin haƙƙinta Allah na ce mata ya maryam uluti da rabbiki wasjidi warka ima arraki ya ke maryam ki biyayya ga ubangiji ki sajida ki rukuyi ki sallah tare da masalla wata aya ta ce inna Allah tsafe ki Allah ya zaɓe ki wa dan haraki ya tsarkace ki wanda baki alamin tayil alamina ya zaɓe ki akan matan talikan duniya alamu zamaniya amma ana nuhin matan zamaninta ita ma asiya Allah ya bibita ta amma a cikin mutanen duniyar zamaninta ita ma na hadija Allah ya girma ta a cikin alam duniyar zamaninta amma in aka ce mahimmancin mata baki ɗaya in ce yana na fa'ima ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda ko hujja guda in an kula da ita ta isa cewa da annaha bil atmin rasul don tsoka ce daga cikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a bidali da annabi rasulullah manzo Allah ya ce mata annabi ya ce mata an sayyidatun nisa ce ce shugaban mata ba a iyaka ba yawa kama kun sayi da rijali kamar da nake shugaban mazaje to kuma ke ce shugaban mata Murja babba ya ce don tsoka shi daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ita na Aisha hadisin hadisi ya gangaro a cikin bayanin falalarta. Fallan na Aisha alal ta ga mata alal da sa'ida ne kamar fifikon tuwo akan sauran abinci. Amma kowace mata magidiciya ce a zamaninta. amma ana kai kawo a cikin lamarin hadija da na aisha a cikin su wacce ta girma to ita na hadija tun mutumin da ya rigi tsayuwarta a cikin farkon wahayi da taimakon da ta yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam na ba da dukiyar ta taimaki annabi da dukiyar ta baki daya amma za Allah sallallahu alaihi yake ce mata Haruna min Musa yadda na na hadija take gare ni kamar da ka san matsayin annabi mu a annabi haruna a wajen annabi musa wanda ya kula da haka kuma a wuladi kuma ya bibi cewa yake mahaifiyar ƴaƴan annabi gaba ɗaya in ba ibrahim mu'azzam ba su dai ahalin soyayya waɗanda ka ruwa ga so to kun suna bibi tana na hadija to ita kuma na aisha sun sai shari'atu muhammad wanda idan an kasa ilimin addinin annabi Muhammadu ta ɗauki kaso biyu kaso guda ba ta iya ɗaukowa ba gaba ɗaya to malamai san suna bibi tunanin Aisha akan wannan hujja akan nan Hadija wa kulluhun dukkan su aflal aflal wa kulluhun aflal min ha Fatima ko wanda daga cikin su mahinciya daga yadda yake na Fatima wanda ko abin kula shi ne ita har faɗin masu tsoka ta daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta halifanci annabi a makami na ɓoye ta ɗau halifanci na gausun zamani a nasu zamani su ce da ashirin wata shidda bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah bai ashirin ta ba gabanin sa annabi sallallahu alaihi wasallam wani lallahu anhu jami'an Allah ya rida su baki daya
Assalamu alaikum. a yi kira musamman ga matan da suke zuwa wannan muhalli da albarka ko ne kwamiti ya yi wa yiwuwar nasu kuma ko kuma su gane zuwa domin suna rikitar da mutanen da sauraron wannan karatu ko kuma in wasu da sayan agaji ke a kan sallah ba a ci ba a kan yi tsari Allah ta kawo a kai
maganar da ni gabatar na maganar raba laihi ko tura laihi ga wani bangare ya shayi mutumin da ya zo yana tafiya kadai sai ya tsaya bisa hanya sai ya kasa hanya do ya kasa hanya do akwai wurin ci gaba ne akwai wurin ci baya ne shi ne aka shaƙi hakan ta faru shi ma mu wanda ya kamata ya wuce ya kamata ya wuce sallar mai sallah shi kuma mai sallah ya kamata gudun sallah ya zo ba gabar da hanya to sai sun fita baki ce don haka sai aka ce to za a raba wa da yanka da yin girma da ruwan sallah za a raba wa amma in mamu shi mamu shi ya kamata ya zaka kuka an fahimta wannan kuɗin halin da ya yi ana cikin tafiya magana cewa an ji gaban mai sallah in ka kauce ma hanya ba sai ka ba hanya tana fara gare ka shi ke da shi wanda ya girma da wani shiga a cikin yankin kan zaune. In ko mai tsalla ya koma yamma da hanyar ya zan ba wata hanyar za a kawai a wannan da mutum ya gaba ne. Ku shi da wata mutum don yi rayuwa. Wanda an da jama'a shi ke nan sai wata mutum mai wanka ba. Za a Allah Allah ta ce wanka sai ga al'ada ta ruwa. To, kun jama'a. ga janaba tana bukatar wanka ga kuma al'ada haila ta to ba za ta yi wanka ba sai dai wanka na tsafta lokacin da al'ada ta ɗauke za ta yi niyya guda ko ta niyyar wankan janaba ya mai mata ga haila ko ta niyyar wankan haila ya mai mata ga jeru in ɗalibai a ba ta ladan wanka a cikin wanka guda amma idan ba ta yi niyyar guda ba sai ta yi kula a kaɗai to wankan kula ya yi san mata da zuwa amma ladar wankan ruwa da wani. Ba za ta yi wanka ba sai wani mutum ya ɗauki sai ta yi wanka guda da niyyar wanka ruwa ya mata. In ba ta niyyar wanka ruwa za a ba ta ladar wanka guda kuma ba za ta yi mai mata da guda wanda ba ta ɗauka ba. Don kuma ba ne babu malam menene hukuncin abin da mafi yankin da ba su ya ba su yin yayi da ba sa ba an nuna sun da wani a yayin da ta hanyar ba a yi kuma. Wanda ba shi ya ɗauki tambaya ce bai farka ba sai bayan asiri ya kuro to in ya riga an fara asiri abin da ya waje baka yau da yau da yau wuce abu ya yi amma ya kula akwai dukkan guda idan an ɗauka azumin farko ne ya kwanta ba tare da an ce an ga wata ba bai samu labarin an ga wata ba cikin dare aka ce an ga wata shi bai samu labarin ba sai bayan kwana ta yi sai kika ji ya kawo mana da cewa ai an waye gari da abu da shi da wani amma ya fuka shi ya fuka mai ciwo shawara to sai ya kawo baki sai aka ya wuce wuce da yan kwanara saboda bai kwanta da niyyar abu don ba a yi niyya da an tabbar da gani wani in yace bari ya niyya ya kwanta ko da bai farka ba ko da an gwada da baya to in an waye gari an gwada ke ne ne ya dace ko bai dace ba
Allah ta ta a zau a wata ta ta goma goma ta a zau
Allah zai kuma jira lafiya Allah zai ja mu lafiya Allah zai mu tsoro lafiya Allah zai mu tsoro lafiya وكان أمام الله تعالى يقول قال وشكرا لكم وإن الله يجعل الله يجعل الله يجعل
Amin. Amin. Thank you.
Thank you.